أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna 29 ga watan safar hijira nan ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 26 ga watan Septemba na shekara ta 2022 miladiyya muna kan karatun bulugul maram min jami'a adillatil hakam muna cikin kitabus sala babu sifati sala وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد ودأ يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وقال ثلاثا وخمسين وأشار بإسبعه بإسبعه السبابة رواه مسلم في رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام آه وعن ابن عمر daga Bilal dan Umar radiyallahu anhu Allah da su anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa ne sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana ya kasance idza qala li shahudi idan ya zauna zai yi tayya wada ayadahu li yusra ala rukbati li yusra yana sanya hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu wal yumna ala al yumna yana sanya na dama akan na dama wa qa'ada salasan wa 50 sannan yana nade uku da kuma hamsin wa shara bi isbihi sababa sannan yana nuni da yatsarsa manuniya rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin lahu a cikin ruwayansa yace wa qabada asabi'ahu kullaha yana nade hannayensa duka wa ashara billati taril ibham sannan yana nuni da wadda take bin babbar yatsa a to wannan hadisin an samu shi daga Abdullah dan Umar Allah kara musu yadda wanda a cikinsu ya gaya mana cewa waka da salasin wa kamsina yana rike yatsa ta uku da kuma hamsin wato yana nuni ga zuwa ga ishara ne na hisabi na larabawa da ya zama masanannen abu in an ce salasa ana nibi ana nufin wato a naɗe babbar yatsa da kuma ta tsakiya babbar yatsa da ta tsakiya a naɗe su haka kenan shine salasun wannan uku wannan kuma kamsina tana ɗaukan kamar hamsin kenan ita a babbar yatsa sannan kuma in an ce kuma kamsin ɗin wasu suka ce ana nufin ana naɗe khinsar da binsar shine wato wannan ya karamar yatsa da wanda take binta kenan tunda yatsun dama kamar inda muka sani akwai kinsar akwai binsar akwai wusta akwai sabawa ko sabbaha akwai ibha su ne yatsun da ake da su to waɗannan shi ne hadisin yake gaya mana sannan za mu ɗauka daga cikin wannan hadisi cewa mai sallah idan ya zauna zai yi tayya to zai sanya hannunsa akan hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu hannunsa na dama akan kafarsa ta dama kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi sannan yana nuna cewa hannayen nan yatsun nan ana ɗora su ne akan gwiwa ko akan kuma ko akan cinya siffa ta farko shine yadda za ka yi ka ka naɗe khinsar da binsar da kuma ta tsakiya wato ƙaramar yatsa da mai bin da ta tsakiya ka naɗe su sannan ka ɗaga wannan yatsa manuniyan shine siffa na farko siffa na biyu da za ka yi ka naɗe dukkan hannayenka sai ka nuni da wannan amma hannayen hannu a yatsun hannu hagu ka naɗe dukkan yatsun ka nuni da manuniya amma yatsun hannu hagu ya zo a cikin hadisi cewar gaba ɗayansu su sake su ake kawai za ka ɗora su ne kawai akan cinyar katagu babun da za ka yi bayan haka sannan kuma da ya ce wa a share bi isbi'ihi sababa yana nuni da yatsansa manuniya to wannan nunin malamai sun yi magana a kansa a magana ta farko suka ce shine za ka ɗaga za ka nuna wannan yatsa manuniyan amma ba za ka jijjiga ta ba wannan shine maganan imamu abu hanifa da amur bin hanbal da kuma imamu shafi'i sannan a cikin mazan imamu malik ma akwai wanda suka zaɓi wannan kaulin kamar ibnu rushd da ibnu arabi suka kafa hujja da hadisin nan na abdullahi dan zubair da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana shiru bi isbihi idza da'a wala yuharrikuha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni da yatsarsa idan zai yi addu'a amma baya jijjiga ta manuniya kenan magana ta biyu suka ce za ka ɗaga hannu sannan kuma za ka jijjiga yatsan za ka ɗaga yatsan sannan za ka jijjiga yatsan to wannan shine wani ƙaulin wasu daga cikin mutanen shafi'iyya da hanabila da malikiya din magana ta uku suka ce du yayi ko ka jijjiga ta ko ka nuna ita duwan da kai yayi a ciki duwan da kai yayi a cikin su babu wani damuwa sannan kuma a ciki an ce mana iza kana iza ka adalci shahudin alaihi salatu wasallam ya zauna zai yi zamantayya to a cikin sa wannan ya zama akwai dalili na cewa ashe sai an zauna zamantayya ne ake naɗe hannu amma ba za ka yi hannunka kawai haka kawai ba sai a zamantayya to wannan dai shi ne yadda ake yi kaga amma mutane da yawa yanzu mutum zai zo yin tayya sai ya yi yaya sai ya baza hannayen kawai akan akan akan gwiwoyinsa yatsu ba zai jijjiga su ba ai ba zai naɗe ba ba zai da wanda ake naɗewa ba sannan ba zai nuni ba zai jijjiga ba wani kuma zai sake su gaba ɗaya haka in ya sake yana haka in ya yi sai haka cas ya ya buga to me yake bugawa dai Allah alamu ba sani ba ba wani bugawa da zaka yi zaka nade waɗannan yatsun guda uku da babbar yatsa tana kai sannan kai nuni haka ake yi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu ma qala التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء من دعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه واللفظ للبخاري وللنساء كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ولأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس آه وعن عبد الله بن مسعود ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه الله يدري شيء قال يا شيء التفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صلى الله عليه وسلم ثبت اغري شيء اجي زوا غري mu فقال sai yace idza salla ahadukum idan ɗayan ku zai salla fa ya kule ce at-tahiyatu lillahi gaisu sun tabbata ga Allah was-salawatu da tsirarraki wa tayyibatu da dadada duk sun tabbata ga Allah assalamu alaikum amince tabbata a gare ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi rahmatullahi wa Allah barkatu da albarkokin sa assalamu alaina amince tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin da bayan Allah na gari ashhadu an la ilaha illallah na shaida mu da gaskiya sai Allah wa da shi ga nan salashi ga lahu wa shi abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan na shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu ba wa sunni rasulukum mun sani summa liyatakhayyar sannan sai ya zaba min addu'a daga cikin addu'a ajaba wanda take burge shi ajabahu ilai wanda take burge shi fayar usai addu'a mutabakun alaihi bukhari muslim su haɗu akan wannan hadisi wal lafzu lil bukhari amma lafazin na bukhari ne wal nisa'i a wajen nisa'i yace kunna naqulu qabl an yufrada alaina tashhud mun kasance muna faɗa haka dinka mu a fallanta mana tayyadin wal ahmad a wajen ahmad yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamu tashahhud annabi ya tallata shi ya koya masa tayya wa amarahu an yu'allimahu an-nas sannan ya umurce shi sanar da mutane ولمسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد التهيات البركات الصلوات الطيبات لله الى اخره daga muslim daga abdullahi dan abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koya mana yana koya mana tayya wanda a cikin cewa tahiyyatul barakat wato gaisuwoyi masu albarka as-salawat tsirarraki at-tayyibatu lillah da da sun tabbata ga Allah zuwa ƙarshen hadisin kenan ƙarshen wannan hadisin ne kawo sauran abin da aka kawo hadisin baya to wannan wannan hadisan kuma suna mana magana ne akan uh, tayya wannan tayya da aka ce attahiyatu lillah kamar yana annabi sallallahu alaihi ya koya musu gaisuwoyi da dukkan nau'in gaisuwa gaba daya kowane mai mulki yana da irin gaisuwar da ake masa amma ba wanda ake hada masa gaisuwa gaba daya sai Allah tabaraka ta'ala wani a tsaye ake gaishe shi wani a zaune ake gaishe shi wani rukuwa ake a gaishe shi da yanayin nau'in gaisuwoyi dai duka to ba wanda ake hada masa wannan sai Allah tabaraka ta'ala sannan wa salawat kuma ana nufin dukkan ibadodi ba wanda ake wana musu dukkan ibada sai Allah tabaraka wa ta'ala dadada wato dadadan gaisuwa duka ba wanda ake da masa sai Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka daga wannan hadisin zamu gane cewa wajibcin yin tayya kenan a cikin sallah amma malamai sun yi sabani akan tayyar farko cewa tayyar farko wajibi ne wanda suka ce wajibin ta ne farko su ne imamun laisi da isaac da ahmad kuma wani magana ne imamun shafi'i kuma wani wajen a imamu naƙa'i da abu hanifa da auza'i da malik da shafi'i da wata ruwa ta imamu ahmad sun ce tayyan farko da zaman farko sunna ne wanda ba sa ɓata sallah sun kafa hujja da hadisin nan na abdullahi bin buhaina shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah azhar tare da su sai ya tashi a raka'o'i guda biyu na farko bai zauna ba sai mutane suka tashi tare da shi da aka idar da sallah ba tsammani zai tayya sai bai tayya din ba ya su jira guda biyu to sun gaba hujja da wannan to wannan dai shine magana ta farko kenan to amma ta yar ƙarshe ya ji malamai su tafi akan cewa farilla ce wanda ya bata ma sallarsa ba ta yi ba wannan shine kaulin Umar bin Khattab cikin sahabbai kenan da dan sa Abdullah dan Umar da Ibn Mas'ud duka in ka kawo cikin tabi'a kuma Al-Hasan da Makhul da Nafi Maula Ibn Umar da Imam Shafi da Ahmad duk sun zauna akan wannan to wannan duka suna bayani akan nau'in tayya sannan an yi magana a cikin hadisin cewa mutum ya zabi abin da ya gara mana addu'a yayi ashe wannan yana cewa a tayyan karshe mutum yana dama zai yi addu'o'i kenan ya ta addu'o'in da ya gara ma a cikin tayyarsa ta karshe to wannan dai shine abin da ya kunshi wannan magana ta tayya وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمهيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء رواه أحمد الثلاثة وصححه الترمذي بن حبان الحاكم عن فضالة دقا فضالة بن عبيد الله قال رضي الله عنه الذي شيء قال ياتي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا annabi ya sallallahu alaihi wasallam ya shi ya ji wani mutum ya rufi salati yana yin addu'a cikin sallarsa walam ya mida Allah bai gode Allah ba walam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam bai salati annabi ba faqala sai ya ce ajjila hada wannan ya gaggawa kuma da wasu yasa aka kira shi faqala sai ya ce idza salla ahadukum idan ɗaya ku zai salla fala ya dabi tahmid rabbi ya fara da gode ubangijinsa wa sana'i alaihi da kuma yayin yabo a gare shi sun mai salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya salati annabi sun bai dubi ma sha'a sannan sai addu'a da abin da ya so rawa Ahmad ya wa ne rawaito wannan hadisi salasa da malaman hadisi guda uku kenan wa wasawa Tirmidhi Tirmidhi ya inganta shi ne Ibn da Ibn Hibban wa hakim da kuma hakim to shi wannan hadisin za mu gane cewa a cikinsa wasu su rike kamar Imam Shafi'i da Ahmad wajabcin yin salati annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah sannan dalilin ne zai ke nuna cewa ana so in ka zo yi ka fara da godewa Allah da yabo a gare shi sannan ka salati annabi ka ka hada abun duka kaf ka yabi Allah ka yabo a gare shi ka shigo da annabi sallallahu alaihi wasallam ka ta karbu saboda haka hadisi yana nuna cewa ashe suka nemi wasa'il na zuwa ga Allah tabaraka ta'ala sai za ka ce iyaka na budu iyaka na sai yin kenan a cikin neman roƙonka وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما علمت رواه مسلم وزاد ابن خزيمه فيه فكيف نصلي عليك إذا إذنا إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا آه لقى وانا ابي مسؤول لقى ابي مسؤول رضي الله عنه ده شيء قال يا شيخ قال بشير بن سعد بشير بن سعد يا شيخ يا رسول الله ما يكن الله امرنا الله الا من امني ان نصلي عليكم ومك صلاتي فكيف نصلي عليك يا الله ومك صلاتي فذكر سيدنا صلى الله عليه وسلم يشرو ثم قال سنن سيجي قولوا كوچه اللهم صل على محمد Allah ka salatu wa annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin da ala annabi Muhammadu kama sallaita ala Ibrahim kamar da ka salatu ala Ibrahim barik ala Muhammadin ka abaka annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin da ala annabi Muhammadu kama baraka ala Ibrahim kamar da ka abaka wa annabi Ibrahim fil alamin a cikin talikai innaka lallaka hamidun amma godiya ne majidun mai girma wa salama kama alim da sallama kuma kamar da ku sani kawo muslima musulmi da wannan hadisin wa zada ibnu kuzaimata ibnu kuzaima ya kara fi a cikin sa fa kai ba nusalli nusalli alayka to za mu maka salati in na sallaina alayka bi salatina tunda mu dai zamu na maka salati a cikin sallar mu to wannan hadisin yana mana magana akan yin salati annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah wanda a cikin sa an ga mana cewa da zai ci sallah za mu maka salati kaga bangaren yabo ne kaga ka ce annabi ya za a kaife shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru a wata ruwa an kawo cewa fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta na annahu lam yas'al sai da ya shiru sai da muka sai da muka kwade ma da bai tambaya annabi ba saboda sun ji tsoron cewa ko wannan tambaya bata dace su yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma waje ne da zai koya musu yadda ake yin tawadu to saboda haka malamai suka ce wannan yana nuna cewa wajen yin salati wajen yin salati annabi sallallahu alaihi a cikin tayyar karshe wannan shine kaulin Imam Shafi'i da Imam Ahmad da kuma ta da mazhab Imam Malik da Abu Hanifa sannan kuma wata ruwaya ta Imam Ahmad da kuma abin da Nawawi ya rawaito daga jamhur cewa yin salati annabi sallallahu alaihi a wajen wasu ba sunna ne wasu kuma suka take shi a matsayin farilla mutum ya salati sannan ibn rajab yace ba san wani sabani tsakanin malamai ba akan salati annabi a cikin tayyin karshe sai da sun yi sabani shin sallar tana inganta idan ba a yi salati annabi ba maza da farko suka ce za ta inganta shi ne mazan imam muhammad da imam shafi sannan kuma wasu suka ce eh za ta yi inganta idan ba ganganci bane ko ba mantuwa bane kamar yawan awon da ishaq wasu kuma suka ce eh ta inganta a kowane hali tun da shi ne bane amma abu hanifa da malik da sauri da auza'i da ahmad da ishaq saboda ta zo a cikin hadisin almusu salatu ba to wannan da yadda ake yin yin salatu annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a cikin sallah amma kana dama kai dukkan salatin da ka samu a ciki amma dai ibrahimiyya ana yin ta saboda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam da yana dawa daga isra'i da miraji in ya zo sama ta bakwai ya sama na Ibrahim zai ce to bai da al'ummarka in ya zo sama ta shida sai annabi Musa ya ce me aka yi to dalilin haka kama ka zo sallar dama kana mai Isra'i da Miraji ne sai ake so kai salatu Ibrahimiyya a wajen amma kana da dama kai salatu tuka da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam duwa da ka samu an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tashahada ahadukum falaysa iz billahi min arba'in yaqulu allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnatil mahyar wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal muttafaqun alayhi wa fi riwayat muslim idza faraka ahadukum min tashahhud al-akhir wani hore ya daga hore Allah kara masa yadda kare ya ce kare rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shahada ahadukum idan ɗayan ku itayya falaysa iz billahi min arba'in ne tsarin Allah daga abubuwa guda hudu ya kure ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam Allah ne matsayin ka daga azaban wutan jahannama min azabil qabri daga azaban wato kabari wani fitil mahaya da fitinar rayuwar mati da mutuwa wani fitinar masiyar dajjal da kuma fitinar masiyar dajjal mutu bakon alayhi bukari da musulun suka faɗi haka saboda ka ta yin ƙashi ana suka yi wannan addu'a wa yi ruwayatul muslim a ruwayar muslim idan faraga a duk mutu shawutul akir idan ɗayan ku ya gama ta yin ƙashi wani abi bakari ne siddiq radiyallahu anhu annahu qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam anuni du'a na ad'u bi fi salati qala qul allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه daga Abi Bakar ne Siddiq Allah kara masa yadda annabi kale ya ce da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annabi tsara ce su ta kare shi almini du'a na ka koya min addu'a a dubi fi salati ne ina ta cikin sallata kare sai ya ce masa qul allahumma inni zalamtu nafsi ya Allah ni na zalunci kaina zulmin kasiran zalunci mai yawa fala gur zunuba illa anta ba mai gafarta zunubai sai kai fagfilli Allah gafarta mini magfirata min indika gafara da gare ka warhamni ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai mai gafara ne ko mai jin kai mutabakal alayhi makai da musulmi suka ga wannan hadisi to wannan hadisan kuma suna mana magana akan addu'o'in da mutum zai yi bayan wato tayya saboda haka daga farko dai nemi tsarin Allah tabaraka ta'ala daga abubuwa guda hudu da aka lissafa min azabil a'udhu bika min azabi jahannam min azabi qabr fitna min fitnati masjid dajjal zai ne tsayin Allah kan waɗannan sannan kuma yana nuna cewa bayan ya gama tayya ne ba shi ratan zai yi wannan zai nemi tsayi a kansu ta zauna ka ko kuma addu'a da sai na abubakar yake yi in ka samu ita ba ta yi ta وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم an yamini assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimali assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rawu abu dawud bi isnadin sahihi daga wayil dan hujjar Allah kara masa yadda kare ya ce sallatu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na ya sallata da annabi sallallahu alaihi wasallam kare shi fa kana yusallimu an yamini yana sallama a bangaren daman sa yana cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amince Allah ya tabbata a gare ku gara masa da albarka sa an shimali hagun din sa ma yana musu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh aminci Allah tabbata a gare ku da rama su da albarkansa rawa abu da wadda isnadi sahihi abu da ne wato wannan hadisin da isnadi mai kyau to wannan hadisin kuma yana magana akan yanayin sallama wajabcin sallama yake nuna mana sannan a cikin sunna shi da sallama guda biyu bangaren ka na dama da na hagu kuma ya zo a cikin wasu hadisan na daban da suke nuna haka saboda yawancin malamai su tafi akan cewa za a yi sallama biyu ne sannan ma an yi ruwaya kuma ana yin sallama ɗaya kamar yadda muke muke wasu suke a cikin mu hadisin sai na Aisha duk da wasu illata hadisin amma dai akwai shi sai da suka magana akan sallama biyu sun fi yawa saboda ka duk wanda kai a ciki babu laifi ka sallama bangaren ka dama ka bangaren ka na ka sallama mu a maza mu na Imam Malik har liman ma zaka fuskance shi kamar sallama idan kana saitin sa na'am وعن مجيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه آه وعن مجيرة بن شعبة رضي مجيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي شاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من ينزل في التقريش كانت في دبر كل صلاة أمامك وجسلا مكتوبة تفريل الله yana cewa la ilaha illallah wa da gaskiya sai Allah wa da wuce da yansa lashi kula wuce abokin tarayya da mu muku gare shi mulki yake wa lahul hamdu godiya gare shi take wa ala kulli shay'in gare shi mai ikon akan komai Allahumma ya buge ji mulama ne alima sai ta bani sai hana abun da ka ba wala muti alima mana ta bani sai bar abun da ka hana wala yanfa'u zal jadd zal jadd min kal jaddu wato zal jadd ma abokin rabo ko wadata la yanfa'u minka ba zai amfani a gare ka ba sannan zal jaddu ma'abocin kaka ma bai sai wani abu a gare ka ba bai sai ce saboda shi kakanninsa kaza ne ko wani abu kaza zai maka wani abu ba wannan addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wato bayan kowace sallah in mutum ya samu dama ana so yi ta wa sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ta'awuzu bihinna ya ta'awuzu bihinna dubur kulli salati allahumma inni a'udhu bika min al-bukli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an an uradda ila arzil umri wa a'udhu bika min fitnati dunya wa a'udhu bika min azabil qabr rawahu al-bukhari ah wa an sa'ad bin abi waqas daga sa'ad bin abi waqas Allah ƙara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ta'awuzu bihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya neman tsayi da su idan ya zo shi bayan dubur kullu salatin bayan kowace sallah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika minal bukuli Allah yana neman tsayin ka daga rowa shine kar mutum ya zama marwaci wa a'udhu bika minal jubuni Allah yana neman tsayin ka daga tsoro kar ka mai da ni matsoraci wa a'udhu bika min an an waraddu ila arzil umri Allah ina neman tsarin ka kar ka mu da ni farkon rayuwa ta na koma kamar yaro dan karami wato tsufa ta kama ne zan ba zan iya komai wa kaina ba sai an mini sannan Allah yana neman tsarin ka daga fitinar duniya da kuma fitinar kabari to wannan hadisin shi kuma rawal bukari ma bukari ya rawaito shi yana nuna mana cewa ana so mutum yana karanta waɗannan musahabbi ne waɗannan addu'a ne mai tsarin Allah daga rowa daga kuma kasawa sannan a mai da shi farkon rayuwarsa ya kasance ba zai iya yin komai ba sai abin da aka masa kuma da fitinar duniya da kuma fitinar azaban kabari duk mutum ya nemi tsarin Allah a kansu sannan imam sa'adi yana koyar da ayansa sina sa'adi yana koya musu wannan kalmomi din Allahumma inni a'udhu bika min al-bukli wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an an uraddu ila azal umri wa a'udhu bika min fitnatil dunya wa a'udhu bika min azabil kabari to ana so mutum yana karanta wannan addu'a din ina ga insha Allah za mu dakata a nan idan muka zo karatu na gaba za mu dora cikin addu'o'i dai da mutum ake so yana yi bayan ya ya idar da sallarsa abin da muka ta daidai Allah ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah gafarta mana a lokacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh